بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناس الناس بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ إذن لنا على المهدد والتعد بمنوة تأتي لنا بالظفر وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وما من دابة باب ونمي باب وتري ميتسيا في الأرض أكسا أي ما تباليها سنة بند يتسيا كان كسا إلا على الله رزقها فشيء أرزقين تينا وجن أبنجي تكفل به شيء لا من شيء بعد أبنتنا فضلا منه دم فللا لغريس تعالى مدوكي ويعلم مستقرها يا سم ذوليس في الدنيا على الدنيا تكي a wasu sulbi ko ko a cikin tsaso wa mustaudaha ya san ko ma'ajiyarta ba da mauti bayan mutuwa awar rahima ko ko cikin mahaifa kullun ai min ma zikira kowanne daga abin da aka ambata din nan fi kitabin yana cikin littafi mubinin mabayani huwa bai uwan lahul mahfuz shine lahul mahfuz وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سير مبين وهو الذي خلق السماوات سنة وانا هل مي والأرض لك السيد ستة أيام سنبة تنكتن فانا سدا أولها فانا كنن قدا سدا نفرقنت الأهد نهدي وآخرها كرسنت الجمعة الجمعة وكان عرشه على عرش سياكبا شيء قبل خلقه ما كاتن هل تسمي لك السيد alal ma'i yana shimfiɗa ne a kan ruwa wawwa shi kuma ruwan alamatin rihi yana bayan iska ne to ya yi haka da ya buwa ku dan ya zarrabe ku ayyukum ya gani nan ai halakahu ma ya halicce su wa ma fihi ma da abin da ke cikin su mana ta alakum dan amfani a gare ku wa masaliha da kuma maslahohin ku libaran liyaktabirakum dan ya zarrabe ku ayyukum wanne ne don wanne din ku a sanin mafi kyautatawa amalan wajen aiki ai atwa mafi kyauta mafi atwa'u shine mafi biyayya lillahi ga Allah wala in qultu da zaka ce musu ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam lahum ka ce musu innakum kuma ku da hankali abin da kuke ku da hankali innakum kuma ku tuna abin ku yawa ne nan gaba mun ba bayan wannan ba da mutu bayan mutuwa la yaqulanna la yaqulanna alladhina kafaru wallahi wanda sai ka zuce nan take za ki cima in ai ma hada wannan qur'ani bai zama ba illa sirrun face sihiri mubinun mabayyani wa fi qira'atin aw ta qira'a illa sahirun face shi annabi mai sihiri ne wal mushara abin da ake nuni da wanda ake nuni da shi ilaihi zuwa gare su da sihirin nan annabi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ولئن أخرنا ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يعجزون على يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أخرنا عنهم العذاب إن مكا جنكلتا مكا جنكلتا مكا عذابا ila mace ummatin hai zuwa zuwa wani lokuta madudatin gidanyayyu gidanyayyu la yaqulun wa kaji sun fada ice za a dan izgili ka ce za ka zo da azaba ka ce za ka zo da azaba amma ya ji tuto ne ya tsare shi ne ya rike azaba ai ma yamna mai hana shi nan da zuri sauka ala ta'ala sai ubangiji ya ce al-yawma ala fataki ka je yawma ya ce yin ran da azaba zai zo masu da ya sa masu rufa su ba fa abin juyawa ba ne ba za a ije su ba anan daga barin su ma kanu abin da zai kasance yadda dole suna izgili min al-azabi na azabi bihi da shi min al-azabi na azaba to ha wa haka bihi ya saukan masu
ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم لمعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن ذقنا الإنسان إذا مكتنتنا ممتن أي الكافر كافري rahmatan wata rahama minna daga gare mu ginan wadata wasihatan da lafiya sun mana za'ana daga baya sai muka tuja wannan ni'imar minu daga gare shi inna hu yanzunna kagan su zai kusu mai yawan yanke mai mai yawan yanke kauna ai kanudun mai yawan yanke kauna na rahmatin lahi daga rahama ubangiji kafurun mai tsananin mutunci mai tsananin mutuncewa dihi da ubangiji ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور ولئن ذقناه نعماء أما بك تنتنا مسلمة بعد ضراء باين سنني ai fakarin talauci wacce ta da dan ne masato ita ce shi layin kullum ne yanzu na kan na hadin da abin sai ata ai mun gai mun kuma da talauci a abada eh da abin sai ata ali musibu sun tafi daga bari na wannan ya tawaka ba zai tsaya yana sauraron zawala hakucewa da gujewa ta ba abin abin duniya ba madawami ba madawami bane yadda yake farare haka yake karare in ka samu ka samu to kai sauraron gobe na za ta gobe ta iya zuwa idan ba ka da abin nan to san da ka samu din nan ka yi taka tsantsan ka yi da Allah da shi ka yi ayyukan alkhairi da shi yadda ko ya kare ba su tafi banza ba to shi bai ma sauraron wannan gani yake ai shi kenan ya hai ba shi ba talauci har abada wala shukr alaiha ko ba zai godiya a gare ta ba innahu mutum lafarhum mai girman kai ne fakhurun mai takama anan nasu ga mutane bima uke da abin da aka bashi إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير in ka buga mun ba mutum dukiya bai la bai saki hanya ba to illa sai dai allazina waɗannan sabaru da suka yakuri ala ala sarra'i sanda muka sako musu tsanani ba su je suna kai ƙara mu wurin wani ba wallahi yau ko kwamo yau kwana na kaza wallahi ba a da girki gidana ba wallahi ko kari ban yi ba yau ga abin da nake ga kaza ga kaza amma na mara sun ɗake to bai je ya kai ƙara wani haka ya kai ƙara wurin wani ba na Allah to sai har Allah ya sako masa dukiyar to da ya sako masa dukiyar sun san cewa da ba su da shi yanzu Allah ya ba su kuma an jima suna izama ba su da shi suka zana suka aikin alkhairi da dukiyoyin nan shi da wa'amilu salihati suka yi ayyuka masu kyau din na'ama ya san da aka ba su suke cikin wadata to ilaika waɗannan lahum maghfiratu suna da gafara wa ajrin da lada kabirin mai girma wal jannatu shine aljanna فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل بلى لك يا محمد صلى الله عليه وسلم تارك بعد ما يوحي إليك إن تيكو كي محمد kai mai barin sashin abin da aka yi wa yi ne ilai ka zuwa gare ka ba na ci ballikun ba za ka iya masu da shi ba ba za ka isan masu da iyawo abin da muka aike ka zuwa shi ba lita hawulin don wulakancin su bihi don ko ka je ka haɗa musu ba za su kula da kai ba to sai ka ji tsoron ka je kana magana ba wanda ya dame ka to shine Allah ya ce in ce ko za ka kisi da bambanci ne wa zaikun bihi sadrika kirjinka ko mai kunci ne da wannan wulakanci ai duk tilawaci da karanta qur'anin nan alaihim a gare su la'alla la'adri dan an ya kulu kaza dan kasu ce laula me yana unzila alai kanzun a saukan masa da taska auja ma hu malakun ko ko wani mala'ika ya zo tare da shi yushajiku yana gaskata shi kamar ka rahana kamar yadda muka nema mala'ikan da ya zo ya ce inni rasulullahi ilaikum sai ce gaskiya yake sai mala'ika ce gaskiya ne ina nan Allah ya aiko shi to inna ma anta nadirun kakka damu wala alaika ba wani laifi a kanka ba wani damuwa a kanka ba wani idanci a kanka iyaka kai nazirin mai gargadi ne wala alaika ba abin da ke kallon ke kanka illar ba abin da ya zama wajibi a gare ka illar balagu face iyar ta iya wato iyar face fi da manzanci lan itiyami ba wai zuwa ba bi maskaru da maka tara da abin da suka nema abin da suka nema ba dole ne ka je musu da shi ba wallahu ubangiji wakilin wakili ne aya fizin mai kiyayewa ne ala kulli shay musa ko wani abu bai jazi zai saka musu am yaquluna tare قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن kuntum sadiqin an balbari aya kulu ne yanzu ta ce iftirawo annabi shi ya kirkira alqur'ani wani ka ce to in ma shi din majedin shi ya kirkira to fa ku zo da ashirin suwarin da surori goma misali irin qur'ani bil fasahati a wajen cikin fasaha wani balagaci da balaga mubtara ya ce mun yadda abin kirkiran ku kirkiro na ku irin bayan na kuma arabiyuna ai ku larabawa ne ku saha'u masu fasaha to ku zo misali iri na to ta hada wanda awwalan farko ya kalubalance su zo da surori goma suka kasa kuma bi suratin aka ce su zo sura har yanzu ya ake ba wanda ya kawo ta wad'u kuma mun ba ku dama ku kira manista datin duk wanda kuke da ikon kira min donin lahi na wani Allah to ku kira shi lil mu'awanati dan taimako ala zalika akan bowa da wannan qur'ani in kuntum in kun karance sadiqina masu gaskiya sai ana cikin cewa annabi ko ko shi qur'ani iftira'un kirkira ne fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmi Allahi wa Allah ilaha illa hu فأنتم مسلمون فإن لم يستجيبوا لكم إن بس كربا مكبا أي من دعوتموه سوى أنه كراتنا للمعاونة dan taimako to fa alamu ku sani hidafin zance ne lil mushriki na ga mushrikai annama undala cewa abin nan da aka sauka multabisan mai cuɗanya ne da ilmin lahi da sanin Allah walaysa iftira'an ba kire ne ba alai ga ubangiji wan shanu kuma yadda yake la ilaha ba wani ubangijin bauta ma da gaskiya illa huwa sai shi fa hal antum muslimuna ko ko masu musulunta ne ma'ana masu mika wuya ne ku bi ba da hada yin hujjati bayan wannan hujja alqa'i ati mai yanki shakku ai aslimu ma'ana ku musulunta من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون من كان يريد الحياة الدنيا وأن الدنيا كوي يسام غباء تيكي سوء وزينتها دكايا أدنتا لأن أسر الشيني يكشي على الشركة كان شركة وكلا كشي آه هي إتوانا آية filmu ra'i na cikin ta tana taka kan cikin hakkin masu riya to nuwaffa ilayhim za mu cika masu amalan ayyukansu ai da za a sakamakon ma amilu abin da suka aikata shi min khairin na alkhairi kaso da kacin kamar sadaka wasu na rahimin da sadar da zumunta za mu cika masu fiya a nan duniya da an nuwata alaihim rizqahum shine mu yalwata masu arzikinsu kamar tsirrai ta karuwa kamar tsutsa wahum amma su biya a duniya kuma la yin fasuna ba za a tauye musu shay'an wani abu ba amma sun ji lahira ba fasuna komai
أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أولئك ما سري أن تنفوك وأن تكذب الدنيا الذين سنوا وأن ليس لهم في الآخرة ba su da komai alakara illan na in ba wuta ba ma sana'u dan ma sana'u dan abinda suka aikata shi a duniya ya wa batsala ya wahabita ya baci fiya alakara dan fala sawaba lahu ba lada a gare shi balantana su ga amfani shi sannan ma kanu abin da zai kasance ya manu suke aikatawa wa batilun batacce أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من العذاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أفمن كان على بينة wanda yake akan bayani na rabbi daga ubangijinsa wa huwa annabi shine annabi sallallahu alaihi wa sallama awal mu'minuna ko ko mu'minai wa huwa shi alqur'ani yato huwa shine alqur'ani wa yatluhu shi kuma ya zan shahidin wani mai shaida lahu gare shi yana bin shi yusajiku yana gaskata shi mino daga shi kuma mai shaidan nan ya fito mino daga ubangiji wa huwa jibrilu shine jibrilu wa min qabli sannan gaban qur'anin nan akwai kitabun Musa littafin annabi Musa ai Taurat shine at-Taura shahidun lahu shi ma littafin at-Taura aidan shahidun lahu aidan shi ma littafin at-Taura mai shaida ne ga Qur'ani saboda me duk abin da ke cikin Qur'ani a Taura abin da ke cikin at-Taura Qur'ani ya zo da shi imaman shi jagora ne wa rahmatur rahama ne ula ai laisa ka ya zama kamar laisa kazalika wanda ba haka ba za su zama daya na ba za su zama daya ba ula'ika ai man kan waɗannan ai man kan wanda yake zace ala bayyinatin bisa bayani min rabbi daga ubangijinsa yominu nabiyyi su suna yin imani da qur'ani falahumul jannatu da haka aljanna ta tabbata a gare su wa man yakfur bi wanda kawai kafirce ma qur'ani min al'azabi daga jama'un nan ai jami'il kufari taron kafiran nan to sanna ruda mau'iduhu ita ce makomarsa fala ta kulli miryatin kar ka zama cikin kokan tomino daga qur'ani inna wucewa shi qur'ani alhaqu matabbaci ne min rabbika daga ubangijinka walakin na ka sanar na sai dai mafi yawan mutane alama ka alama ka ta mutanen maka la yu'minuna ba sa yin imani ومن أظلم ممن ابتري على الله كذبا أولئك يغربون على ردهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ردهم ألا لعنة الله على الظالمين ومن أين أهد باب ونمتن قداء النم وفي ذلك ممن افتبى على الله كذب إذن وانده كل كرام الله كريا بنسبة الشريك لدنغا تابوك تاريا والولد الساء إليه زواج أبنجي أولئك waɗannan yi uradu na za a gilmo da su a larabin gaban Ubangijin su yawon kiyama ta na kiyama fi jimlatul khalqi cikin jimla halitta wa yaqulu al-ashhadu masu shaidu jamu shahidin jami'i ne na mai shaida wa mal malaikatu sunne malaiku wa yashhadu na zasi zasi shaida da rusul ga manzanni bil balagi da cewa sun iya da sako wa alal kufari fi shaida ga kafirai bit kadhibi da cewa sun karyata ha ula illazina kazzabu waɗannan su ne wa kazabu a ula illazina kazabu waɗannan su ne suka yi karya a lahirafin ga ubangijinsu lala ba ta kika je la'anatun lahi zinuwa Allah ta tabbata ala zalimi na akan azalimai ainihin musulki na su ne musulkai.
Allazina ya sutuna an sabilin lahi wa ya bugu laha iwajen wahun bila akhirati ka hunkatun.
Wanda la'anan nan za ta tabbata a gaisu su ne allazina waɗannan ya sutuna suke juyar da mutane an sabilin lahi gaban tabarkin Allah dinin Islam shine addinin musulunci. waya buguna suna neman hanyar nan ta Allah ya ayyata lagunan sanini suna neman hanyar nan ta zama wajen karkatatta wa musu da la'akira ta dangane da la'akira ko musu takibin takibi ne kafiru na kafirai ne.
أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع wa ma kanu yubsirun ulaika waɗannan da muka sifanto din nan lam yakunu mu'jizina la ba masu kuce ma ubangiji bane fil ardi a ƙasa wa ma kana lahum min dunillahi ba su da wani uban wani ubangiji min auliya na mataimaka yamna'unahum da za su hana su min azabi daga azaba Allah yudafu lahum al'azabu za a ninninka musu azaba da idlalin saboda fatawwar su da gairan wani su ma kanu ba su zamo ba yastafi'una sam'a bayan sa ba sa iya ji lil haƙi ga gaskiya wa ma kanu ba su kasance ba yubtiruna suna ganin gaskiya le faradi karatin dan kai matakin su lahu da gaskiya kana sai ka ce su lam yastati udalika ba su iya ji ne ulaika allazina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun ulaika hayyau da waɗannan allazina sune waɗannan khasiru da suka tabbata anfusahum ga kawunan su na masirihim da makomas ilan na zuwa wuta ne al-mu'abbada ta bi dawamawa alayhim gare su ma kanu yaftaruna abinda zai kasance suna kirawa alallahi ga Allah min da'awar shariki na da'awa abokin tarayya wa zalla ya fasa anhum daga barin su la jarama annahum fil akhirati hum al-akhsarun la jarama hakan tabbaci ne anan cewa su هم الأكثرون سنة مفي تائبات الآخرة الآخرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إن الذين آمنوا وأنك وسك إيمان لأن وعملوا الصالحات أيك ما تكوا وأخبتوا سك نسوء wata ma'anu suka natsu au koko anabu suka koma ila rajin zuwa ga ubangijin su ulaika masu wannan hali ashabul jannati an aljanna kenan hum su khaliduna masu dawama ne fiha a cikin da Allah ya sa musu مثل الفريقين كالعمي والصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تتذكرون masalar fariƙai ne sifar na jama'un nan guda biyu alkufari kafirai wal mumini ne da muminai to kar a ama kaman makahu ne wal asammi da kuma kurma sifan fafale ɗaya kenan hada masalar kafir to wannan misali ne na kafiri wal basiri da kuma mai gani wal sami kuma mai ji wannan fale guda kenan hada masalar mumin wannan shine sifan mumini shin kai mai sauraro aliyarsa ya ne wata daga misali kana ganin da makawo wanda yake makawo kurma da wanda yake mai gani mai ji za su iya zama ɗaya la ba za su zama ɗaya ba abana ta zaka mutum ne sa ba ku alantuwa
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أنا إلى قومه إني لكم نذير مبين wala kadar sana hakika mun aiko Nuhan annabi Nuhu ila kaunihi zuwa ga mutanansa anni ai bi anni cewa ni nazirun mai gargadi ne mubinun mabayyanin gargadi da kun gare ku Allah ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum adhab yawmin alim an an cewa la ta'budu ku bauta mu kowa illa Allah in ba Allah ba inni akhafu ina ji alaikum ina ji muku tsoro in abartin in kun bauta mu gaira ku wani Allah to ina ji muku tsoron azaba yawmin azaba wani rana alibu mai radadi fi duniya tun anan duniya wal akhir kun an ji lahira ku gamu da haka nan فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نريك إلا بشرا مثلنا وما نريك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نري لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين فقال لما لو الذين كفروا شواغبانين da suka kafirce min kaunihi na mutanen Nuhu faqalu sai suka ce ma naraka mu ba mu ganka wani daban wani abu wani daban ba illa basharan mislana ba ce kai mutum ne irin mu wala fadala laka alaina ba ka da wani daraja akan mu wa ma na zaka ba mu ga ita ba aka ba ba mu ga wa ma na zaka ta ba aka ba mu ga ma wanda ya bika ba illa allazina sai waɗannan da hun arazil na talakawan mu su kadai ne kal hakati kamar masaka wala saki mutu da dukawa ai kuka dai ne kake tare da su to su bakin wanne suke ba da rai kuma duk matasa ne masu danyen hankali wa ma nara lakum alaina min fadlin ba wani fifiko da magani a gare ku batan sai ku na bin ittiba'a da za ku cancanci biyayya da wannan fifikon minna da gare mu bal bari nazunnuku muna dai zaton ku kazibi na makaryata ne bi da awar misali cikin da awan manzanci adraju qaumahu to sun nada mutanen nuhu ma a wuta da shi tilka zabi a cikin zance قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتيني رحمة من عندي فأنيت عليكم أنلزمكمها وأنتم لا كارهون Kala sai Nuhu ya ce, Ya ƙauni ya ku mutane na, ara aikin ku bani labari, in kuntu ala bayyana ce in yin rabbi, in ya bayyana gare ku, na kasance akan bayani daga Ubangiji na, wa ata ni rahmatan, ya kuma bani rahama ainihu watan annabta min indi daga gan da gare shi, fa aniyat alaikum, sai tabace da tabata tabace a gare ku, sai ta rufu a gare ku, anulzimu kumuha, shin za mu tilasta muku ne? ai anajburukum anajburukum za mu tilasta muku ne alaka bude hadu ta karbata wa antum alhali ku karuna kuna masu kila haga ita ai la na kadru ala zalika ba mu da iya ba mu da yadda za mu tilasta muku yadda da annabtan wa ya qaumi la as'alukum alayhi mala in ajriya illa ala allah وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكن ليعرفكم قوما تجهلون ويا قوم يا قوم متانينا لا أسألكم مالا ما ولا روكيكم كدي بني عليها كان وانا إيدا من ذنبي توديني da za ku bani shi in ajriya lada na bai zama ba illa Allah sai ga Allah wa ma ana bi ɗari da lazina amanu kuma ni ba mai koron waɗanda suka yi imani ba ne da Allah kama a martamu ne kamar yadda kuke wayan kore su sannan ku zo. Innan su waɗannan da ke tare da ni mulakura zihim masu gamuwa ne da Ubangijin su bil basu da tashi wa ya alfai jazihim ne saka masu wa ya ku zalawan kuma ya karɓan masu haƙƙinsu mai manzala mahun ga wanda ya zalunce su waɗanda ɗahun ya kore su. Walakin ne sai dai ni araku ina ganin ku kawman mutane ne ta jami da kuka jahilci akibata amurkun ƙarshen lamarin ku.
Waya ƙauni maniyan surni min Allahi in tarattuhum afala tazakkaru.
Waya ƙauni ya ku mutane na manyan surni wa zai taimake ni min Allahi daga Allah ayin azabi daga azaba Allah in tarattu in hannaku da waɗannan bayan Allah. ai la na ta bali ba wallahi ba mai taimaka mani abala ta zakaruna to ba ko azantuwa
wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamu al-ghaib wala aqulu inni malak ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين ولا أقول لكم عندي خزائن الله منكم بذن شيء مكبا وتسكوكم أبنجي سنا وجناني wala inni ko ba zan ce muku ba alamul gaiba na san gaibi wala aqulu ko ba zan ce muku ba inni malakun malaika ne wai dan ku yadda da ni bal bari ana basharun mislukum yadda kuka ce din nan ni mutum ne irin ku wala aqulu ko ba zan ce lil ladina tazri ayunukum ga wadannan da idanunku ta wulakanta su ba lan yutihum Allahu khairan cewa wai Allah bai ba su komai ba dan suna dukawa dan suna masaka Allah wa alamu, Allah ne masani da mafi amfusin da abin da ke cikin zukatansu. Inni ne, idan, ayan kultu zalika, in na faɗi ɗaya daga cikin abin da na faɗa muku ba zan faɗa ɗin nan ba, to laminan zalimin na kasance cikin azalimai.
قالوا يا نور قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تجدنا إن كنت من الصادقين قالوا كتي يا نور كيف no ka garza da tana ka dai jayayya da mu ba ka fata jidal na ka matsa da jidal da jayayya gare da jayayya da mu to tun da ka matsa fatina ka zo mana bi mata iduna da abin da kai mana alƙawari bihi da sunan azabi na azaba in kunta in dai har ka kasance mina sadiki cikin masu gaskiya kake fihi a cikin sa قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين kada yace wannan kan kun faɗa abin da shi karfi na inna ma ya tikun bi illahu Allah kadai ke da ikon zuwa da shi in sha in ya so ta'jilahu gaugauta gaugawa zuwa azaban nan lafun gare ku bayan na amrahu lamarin azaba ilai ga Allah yake la ilai ba waje na yake ba wa ma antum bi mu'jizina ina dai faɗa muku ku kani ku ba masu kucce ma Allah bane sanda azaban nan za ta zo muku
ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون wala ya faukum da su ina dai gane nasihohin da nake muku ba su amfani ina da su koda na yi nufin an an sa lakum in ci gaba da yi muku nasiha in kana lawa in ubangiji ya kasance yuridu yana nufi na an yi buya kun ya batar da ku ai igwa akun batarwa ku to jawabu sharti jawabu sharti ai shi dalla alai wala yanfa'ukum nasihi shine jawabu sharti ai huwa rabbukum shine ubangijin ku ilai turja'una ga Allah za a mai da ku
أم يقولون افتريه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون To wannan ga aya ita jumla ce mu'tada da ana cikin magana annabi Nuhu ya ta faɗi mutanen Makka kuma za a koma maganar Nuhu din. Na'am sai kala ta'ala ubangiji ya ce an balbare an aya kununa ay kufaru makaka kamar maka sa ce iftira'un annabi shi ya kirkiri Qur'ani ai iftalaka Muhammadin alqur'ani Muhammad shi ya kirkiri alqur'ani kul ka ce in iftaraitu in dai har da gaske kuke ni na kirkire shi to fa alai ijrami zulmi na ai ya tabbata a kaina ba ruwanku ai hukubatu azabar kirkiran nan tana a kaina wa ana bari'un ni mai kubuta ne min ma tujrimun da abinda kuke yi daga laifinku ai min ijramikum daga laifinku fi nisbatil iftira'i cikin eh, cikin jingina kiran karkire ilayya zuwa gare ni wa na وأوهي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من هدى من فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ai kun dai ji abin da ya faru tsakanin Nuhu da mutanensa ko to ko ku ne haka yadda Allah ya yake hukunci haka za su yanke hukunci wa uhiya ilayhi sai aka yi wahayi zuwa ga annabi Nuhu annahu cewa dai sha'anin nan yadda yake Nuhu dan yumina mai tsaro ba fa mai ƙara musulmi ba mai ƙara yin imani cikin mutanenka illa man kad amana in banda wanda suka yi imani da farkon nan kai haƙuri falatar sa din amma duk da haka kakka yanke kauna bi ma kakka bakin ciki bi ma kanu da abin da suka kasance yaf'al da suke aikatawa min shirki na shirka ta to tunda Allah ko ka faɗi ka ce ba mai ƙara imani musulunta to me amfanin rayuwarsa a duniya fada alim sai musu muguwa addu'a bi kauli da faɗar sarrafi ya ubangiji na la tazarkar kabar alal arzi akan kansa da yaron ko dan aike wanda za a zaka bari a gida Allah kar a musu duka a halaka ila sai zuwa karshen aya ba ja ballahu Allah ko ya karba masa du'a abu addu'arsa wa kana sai Allah ya ce mishi واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون wasna ya dafa ka je ka yi jirgi na ruwa to wai ba je ka yi jirgi ba aiki ne fadan sai da ya je ya gyara kasa ya je da shan itatuwa sai da ka saka girma suka kai yadda za a iya ɗiba katakon da za a yi jirgin ruwan nan duk yana haƙuri da bala'in waɗancan mutane suna zuwa suna cin a to annabta ta kiya kuma an koma kashin ta mun san a mun san a rina a ce oho duk abin da za ku faɗi ku faɗi yadda kuka yi mana dariya mu ma za mu yi muku dariya ka je ka yi ka yi jirgin ruwa da ayuna da kulanmu ai bi mar'amina tare da luranmu wa hifzina da kiyayewanmu ba abin da zai same ka wa wahayina da umarninmu wala tuqatibni amma fa kai nuhu ka je kin halaka su ko to ina halaka su kakkai magana da ni fil ladina zalamu ga wannan kafirce bitarki ilahin ka da Allah akwai wani kai halaka shi a'a eh sai gana akwai ƴaƴan shi da matan shi akwai ɗan shi da matan shi za aka ja kunnen su to ka dai ce a halaka ko to hafa da waɗanda ke kusa da kai da haka na halaka kaka ce man wani ko wanci innahum su dukan su mughraquna abun na tsawa ne ويسلق الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويجل عليه عذاب مقيم na'am wa yasma'u al-fulka shikenan ya kama yin jirgi wa kullama marra alaihi malawun da duk wadan zama suka gitta masa min kauni na mutanansa sai iru minu sai masa izgili ai ta za'u ai izgili bi da sha malan nu yau kuma annabta ta ki an koma kafinta to sai ta oh kana sai ta ta zaru ne na in kun mana izgili bayan na da zaru ne kuma ma za mu muku izgili kamar ta zaru ne kamar yadda kai mana izgili za mu rama idan na jauna idan mun tsira wadda rakatun kuka nitse ba sau ba ta'alamu za ku san manya tihi wane ne azaba zai zo masa ai azabin manya tihi azabu wane ne azaba zai zo masa ya kuzi zai wulakanta shi waya hillu alaihi azabin muqimu kuma wani azaba madawwami shine azabar wuta ya dawwama a ya saukan masa
حتى إذا حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا هل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول من منامن عليه القول ومنامن وما آمن معه إلا قليل حتى hakanan ya dai dai har ya gama jirgin nan to da ya gama sai ka ce kai kai idan ja amruna idan lamarin mu yazo zai hilakin da halaka su ga alama da zamu baka ran da duk kaji an ce ruwa ya faso gidan a cikin tanda biredi ko ko tanda mai waina to ka taraina kai naka ka sa ka je wajen jirgi ku shige lamari ya isa ya tafi to alama mu wa faratan nuru wato tanda ta tsage lil habba ga mai yin waye waina ko gurasa dilmai ta tsage da ruwa ta kubuga da ruwa wa kana zalika wannan ya kasance alamatan alama da nuhin ga annabi nuhu to da kaga haka kunna muka ce to email ka dauki fiha a cikin jirgin nan min kulli zawjaini daga kowane dangogi guda biyu gan zakarin namiji wa musa da mace ainihin kulle anwa'i ma daga dukkan nau'o'in su to ka ɗauki isnaini biyu zakarin namiji wa musa da mace wafi rike sati a cikin kisa ya zo annala ubangiji hashara linuhin asiba'a Allah ya tara ma annabi nuhu namun daji wa tsaira da tsuntsaye wa gairahuma da waninsu waja'ala sayyidan yadrubu bi yadayhi yana mika hannuwansa fi kulli nau'in a kowane nau'i fata qaw yaduhu li yumna sai hannunsa ta dama ta fada ala zakara akan namiji wal yusra hannunsa ta hagu ta fada ala unsa akan mace baya miluha sai ya dauke su fi sabinati a cikin jirgin ruwa wa halaka ta sana ka dauki iyalinka ai zaujatahu matarsa wa auladahu da 'ya'yansa illa man sabak alaihi alqawl sai wanda zance na azabtarwa yayi riga a gare shi minhum daga iyalin nan bil ilaki shine zance na halakawa wa huwa zawjatu shine matarsa guda wa waladu da ɗansa guda kan'anu kan'anu shine kan'ana da ilaki sanin sabanin samu wa hanin da hamu wa yatifin da yatisu to faja fahamalan su kamar kafirce ba sai ya ɗauke su wa zaujatihim da matansu a salata ta guda uku wa man amana da wanda ya sauran wanda ya imani amma hukuje ba ma amana ma a shekara ɗari tara da yayi da hamsin ɗin nan yana kira zuwa ga Allah ba wanda ya imani su illa kalilin sai ɗan kaɗan kila an ce ma kanu su ta tarjali dukan su iyakar su mutum shida ne wani sa'un da matan su kaga su ta ji kenan wakila aka ce a'a jami'u man fi safinati duk wanda ke cikin kiyaye cikin jirgin nan na ruwa samanuna mutum tamanin ne nisbun mazan su rabin su rijalin mazaje wani nisbun rabin su nisa'un mata ne alhamdulillah Allah ka kara sai Allah